بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddar numfashin mu zuwa wannan safiya yau goma sha bakwai ga watan jimadal ula lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai, kuma yau takwas ne ga watan sha ɗaya lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik da ke unguwar Bakara Huta cikin garin Azare jihar Bauchi. domin ci gaba da darasin da muke na mako-mako cikin littafin Muftasarul Kaba'ir na Imam Zahabi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya haskaka kabarin sai kuma ya nauye mizanin ayyukan gobe kiyama. Mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. Za mu tashi shafi na talatin da fudu, gaba ta talatin da ɗaya da malam ya ce, alhukumu bi gairi ma anzalallah hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace kuma lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun duk wanda ya hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba to wannan nan su kafirai suratul ma'ida badu Allah madaukin sarki yace wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humuz zalimun duk waɗanda suka yi hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne azzalimai saboda sun ɗauki wani abu sun ajiye wajen da bai dace ba suratul ma'ida ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الفاسقون duk wanda ya hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne fasikai wanda suke fita yi wa Allah ɗa'a wanda ba sa yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya so ake kowane musulmi in zai yi hukunci to ya yi da abin da Allah ya saukar ya ji a ransa cewa yana so a yi masa hukunci da abin da Allah ya saukar kuma shi in zai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ko da ana masa hukunci da wani abu na daban to ya ji a ransa cewa yana cikin ƙasƙanci ne da larura duk lokacin da dama ta samu to za a dawo hukunci da Alƙur'ani da hadisi. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu tabaraka wa ta'ala anwa'un takhtalifu ahkamuha. Hukunci da abinda ba Allah ne ya saukar ba, wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka, nau'o'i ne, sun bambanta hukunce-hukuncen sun bambanta. Hasbu itiqadil hakimin wa amalihim. gwargwadon ƙudurcewar su masu hukuncin da kuma ayyukan. Fallazi ya hukun bi gari ma an zalalla, mutaƙidan an na zalika ahsanu min shar'illa wa an sabu lihadal asar fahuwa kafirun. Duwanda yake hukunci da ba abin da Allah ne ya saukar ba, kuma ya ƙudurce a ransa cewa, wannan hukuncin ya fi kyau akan shari'ar Allah kuma ya fi dacewa da wannan zamanin. Ce wannan hukuncin ya fi kyau akan Kur'ani da hadisi, kuma ya fi dacewa da wannan zamanin fa huwa kafirin to kafiri ne domin Allah shine zamani shine ya halicci zamani kowane zamani yana daidai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar kuma Imam Malik ya ce abin da ya kyautata waccar al'umma ta farko shine zai kyautata na yanzu Qur'ani da hadisi shine ya kyautata al'ummar farko kuma shi zai kyautata na yanzu duk wannan rigima da ake da bankaura da wahala da ake sha da ana rike da alkur'ani da hadisi da duk ya zama tarihi doka ɗaya a aiwatar da ita to ya fi a shekara arba'in ana ruwan sama albarkar da za ta sauka a ƙasa Allah maɗaukin sarki da ya halicce mu shine ya fi sanin mu Allah maɗaukin sarki da ya halicce mu shine ya fi sanin mu shi yasa a komai sai ya saukar da dokar da ta dace da mu da hukuncin da ya dace da mu da ana aiwatar da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zartas to da an samu sauƙi a ce idan ɓarawo ya sata ya kai nisabi aka duba aka bi sharuɗan duk aka tabbatar to a yanke masa gaɓar hannunsa da zai zama izina da ga wani da a ce duk wanda ya hukunci duk wanda ya wani abu ya karya doka a duba mai Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi masa a masa, to da an samu sauƙi. Da mutane sun hau seti, da duniya ta yi kyau, amma sai aka ce a'a ga wani wanda wani ƙato ne ya tsara, to shi ne za a bi. To, in ba ka da ƙarfi, ba ka da iko, ba yadda ka iya. to sai ka zauna cikin ƙasƙanci kuma kana ɗan da na sani kuma kana jin cewa wannan fa hukuncin ba shi ne ya dace da mu ba amma a hir in kana ƙudurta cewa wannan hukuncin ya dace da mu kuma ya dace da wannan zamanin to ka fita a musulunci to ka sani duk wata doka da ta saba wa ta Qur'ani da ta hadisi ka ƙudurce cewa ita ce daidai ta dace da wannan zamanin to wannan fita ne a kafirci fita ne a musulunci shiga cikin kafirci ne dokar Allah ita ce abin da tafi daidai tafi dacewa da wannan al'umma tafi dacewa da kowane zamani domin Allah shine ya halicci kowa shine kuma ya tsara rayuwa yace kuma ga yadda za a bi mala yace fa huwa kafirun kafiri ne kharijun an millatil islam ya fita daga da'irar musulunci inda jami'il musulmi daga dukkan musulmai gaba ɗaya ba wanda ya shazi ba wanda ya ratsa ya ce wani hukuncin bai yi ba wa kadhalika man yahkum man yahkumu qawaninil wada'iyya badalan min shar'illah wa yara dhalika ja'izan haka nan duk wanda yake hukunci da dokoki da aka zo aka sanya aka ajiye aka tsara ake amendment a sanja abin da bai yi daidai ba a gyara a cire wannan a kawo wancan aikos farima maimakon shari'ar Allah kuma wayara zalika ja'izan mutum yake kallon wannan din ya isar yayi ba matsala walau ƙala inna ta hakimun shari'a afdalu ko da ya ce hukunci da shari'a shi ya fi amma da yana kallon wannan ɗin ma ya yi shi ma fahuwa kafirun shi ma kafiri ne likaunihi istahalla ma harrama Allah kasancewarsa ya halasta abin da Allah ya haramta shi ma ya fita an ajiye shi amma man yahkum bighairi ma anzalallah ittiba'an li hawa amma wanda yake hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba ittiba'an li hawa dan san zuciyarsa aw li rashawa ko rashawa aw li adawatin bainahu wa bainal mahkum alayhi ko kuma saboda adawarsa da wanda zai musu hukuncin auli asbabin ukhra ko kuma da wasu dalilai ne na daban wanda shi ya san su wa huwa ya'lamu annahu asil lillah kuma ya san cewa shi sako yake yi ya san wannan din ba daidai bane akan kuskure yake bidhalika wa annal wajib abin da yake wajibi tahkimu shar'illah shine hukunci da shari'ar Allah fa hadha yu'tabaru min ahli al-ma'asi wal kaba'ir wannan za a dauke shi yana daga cikin masu laifi kuma masu manya-manyan zinubai kaba'ira wa yu'tabaru qad ata kufran asgar wa zulman asgar za a ɗauke shi ya aikata kafirci ƙaramin kafirci da kuma ƙaramin zalunci akwai kufurin duna kufurin kafircin da baya fitarwa a musulunci akwai zaluncin da baya fitarwa a musulunci ƙaramin zalunci to shine wannan shi hanci yake karɓa ya yi hukunci a ɗan bashi a masa hannu ƙasa ya karɓa yana zazzara idanu sai ya juya abu ko kuma saboda yana da matsayi ya je amfani da kujerarsa don ya danne wanda ya ga dama ya murkushe wanda ya ga dama saboda yana da dama a yanzu akwai ranar da babu shi da dama hannunsa ma sai an ɗaga masa juya shi ma sai an juya shi a ce a wanke can a ce a zuba ruwa a can to ranar kuma ya zai yi ranar kuma ya zai yi, in yanzu yana da dama, ya murkushe wanda ya ga dama, ya turmusa wanda ya ga dama, ya ɗaura wanda ya ga dama, ya wulaƙanta wanda ya ga dama, to akwai ranar ƙin dillanci, akwai ranar da shi ma za a tattanke shi a ɗaure shi kuma a jefa shi cikin wuta. Saboda haka in ka samu dama, ka tsaya akan gaskiya kai gaskiya kai adalci. karka yadda ka bi bayan zalunci kama jaa hadhal ma'ana an ibn abbas kamar yadda wannan ma'ana ta zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yaddar Allah ta tabbata a gare su wa an tawus haka kuma daga tawus tabi'i ne wa jama'atun min as-salafus salih da jama'a daga cikin magabatan na kwarai managarta mutanen kirki sai gaba ta biyu akhdhur rashawa na'am akhdhur rashawa karban cin hanci rashawa alal hukum akan hukunci karban cin hanci akan hukunci sani cewa karban cin hanci akan hukunci bala'i ne qala allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka ya ce, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna wa tudlu biha ila al hukam kuna sadar da ita ga mahukunta kuna basu lita'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wato wani yanki daga cikin dukiyoyin mutane bil ismi da laifi wa antum ta'lamuna alhali kuna sani akwai wanda ya gaya min yace malam ni kan ina karba wai yana karba me yasa wai yake karba shi marubuci ne na alkali wai akwai wasu ayyukan da suke tasowa a ofis su ne suke yi da kansu gwamnati ba ta yi musu su za a ce su yi, to in ba su karɓa ba ya za a yi, wani lokaci kuma daga sama za a ce su kawo ka za a sanya musu wani kuɗi. To kaga duk wanda yake da wannan damar, ya bari kuma haka ya ci gaba da gudana, har ga Allah ya yi laifi, kuma in ya dai wajen Allah ba zai fita ba. Kai da kake wannan matsayin, in ka ce wai ba amma ba sai ka yi, za ka karɓa don wannan. wallahi ba dalili bane ba hujja bane in an ce ka kawo sai ka ce to me zaka kawo kai kana da shago ne to amma karɓa suke illa ƙalilan sai dai akwai wanda ba sa karɓa kasan ba za a yi kuɗin goro gaba ɗaya ba a alƙalan akwai masu karɓa akwai marasa karɓa ni ban isan ce ga mai karɓan ba amma dai ba za a rasa ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya tsaya a kan yadda yake bala'i ne fa hukunci tsakanin mutum biyu bala'i ne akwai wani da yake faɗa yake cewa a cikin magabata wani ne mafarkinsa waɗannan wani abu yana iya zuwa irin waɗannan saboda ɗan wa'aztarwa da nusarwa al'umma mutum biyu ne suka zo gabansa ƙara to ɗayan abokinsa ne wai sai ɗan karkatar da kunnensa yana jin jawabin da abokin nasa yake ba kawai rashin gaskiya ba mai da hankali da sauraron abokin nasa da yake yi, to wannan ma sai da ya sha fama a lahira. Shekara da shekaru yana shan fama a rayuwar barzakh. Kun san rayuwar barzakhu? Rayuwar advance ɗin rayuwar duniya ce, ta fi rayuwar duniya faɗi baka ƙarasa lahira ba. Duk abin da ka samu mai kyau a wannan rayuwar, to abin da za ka samu mai kyau a gabansa ya fi. in ka samu mummuna to ka koka da kanka wata rayuwa ce ake kai ka tafi rayuwar duniya faɗi sayyidina Uthman idan aka tunatar da shi aljanna baya kuka baya damuwa ko wuta amma in an tunatar da shi kabari to nan ne yake kuka hawa gemun sa yake jikewa da hawaye yace shine farkon masauki na lahira duk abin da ya yi kyau to abin da zai zo bayansa mai kyau ne. To kaga mahukunta su ji tsoron Allah, a baka kuɗi, ka juya wani abu da ƙarfi, ka juya da ƙarfi ko kuma kana da iko, ka juya ko kana da dama, ka je kai magana ka ce ga yadda kake so a yi, to ka bari mana wanda kai asanin ɗinsa ya yi abin da ya dace. in bai ba aka zo gabanka kai kuma kai hukunci kai kan in kai shugaba ne kowa naka ne ba ka da ɓangare kai uban kowa ne in ka zama shugaba a duk inda kake shugabanci kai shu kai baban kowa ne kai kowa naka ne ba ka da ɓangare ɓangaren ka kaɗai shine mai gas wanda yake gaskiya shi yasa sayyidina abubakar da aka ba shugabanci ya ce wallahi mai ƙarfi a wajenku ni a wajena bai da ƙarfi marar ƙarfi kuma in yana da gaskiya to shi yake da ƙarfi sau da aka so ake ka koyi irin su sayidina abubakar kai aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacin da aka samu wata tayi sata aron abu take yi sai ta jayayya sai ta ce ita bata karba ba da aka kimanta abin sai aka ga ya kai nisabi ya kai a yanke mata hannu Fatimatul Makhzumiyya sai kuma yar babban mutane ne yar manyan gida ne ta zo manzo Allah kuma hukunci ya zo gaban sa kuma sai an yi sai aka ce to waye zai iya tunkaran manzo Allah akan wannan magana kun ji fatin dafa sai aka ce ai ba wanda zai tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Usama hibbihi ibn hibbihi saboda haka aka samu Usama sai ya je shi ya masa magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce atashfa'u haddan min hududillah ya Usama yanzu kana neman ceto ne daga cikin haddi daga cikin haddodin Allah atashfa'u haddan min hududillah yanzu so kake ni din ne rashin gaskiya so kake in sanje dokar Allah abinda manzo Allah ya ga masa kenan yanzu kake ni din na zama mutumin banza so kake in sanje dokar Allah ne ga abin da Allah ya ce kuma kai ka zo ka ce min wai dan kana da matsayi a wajena in sanja to in kana matsayin mai hukunci ko shugaba duk wanda ya zo ya ce to yana so da Allah a sanja wannan dokar sai ka ce a'a ai wannan kan yafi karfin ka wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bargonsa ya sace ya biyo shi sai ya kawo ƙararsa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka kimanta bargon sai aka ga ya kai a yanke masa hannu sai manzan Allah ya ce a yanke mara hannu sai ce a to shi ya yafe ya ce a kuma ka kawo ai tun da ka kawo sai an yi hukunci to duk wata doka in dai an kawo ta ga hukuma abinda al'umma ake so su shine su shiru su bar hukuma ta aikinta rashin haka sai jawo barna rashin haka sai kawo fitina kuma a cikin al'umma in dai har an kawo hukuma to sai a batta sai ta ita kuma hukuma ta ji tsoron Allah tana da dama tana da iko sai ta yi abin da ya dace ta yi gaskiya in ta yi ta tsira idan ba a yi ba fa gaskiyar Bahaushe ya ce wata miyar sai a makwabta, kenan wata shari'ar sai a lahira, in ba a yi wafa za a sake ta gobe, so ake ka yi iya abin da ya bayyana maka, kai baka san gaibu ba, based on bayanan da suka zo gabanka ne za ka yi hukunci, in ka dace kana da lada biyu, in kai kuskure kana da lada ɗaya in ba da nufi ba ne, amma hannu ƙasa aka yi maka ka zo ka juya. kasanja jami'an tsaro yin sai a rubutu sai a zo a jiyo sai a sanja rubutun a ɗauke wancan a kawo wannan to hannunka ne ya rubuta gobe za ka yi bayani gobe kiyama in kana so ka tsira kar ka kalli kowa ka kalli Allah yana sama da kowa duk wani wanda yake da matsayi ya zo ya ce yi kaza to ya maka taransifa ya kai ka ko ina ma kai kuma ka je kai aiki a ko ina amma in ka yadda cewa wannan shine ya kawo ni nan saboda haka dole na bi abin da yake so in ba haka ba a ɗauke ni to ai za a ɗauke ka a duniyar ma gaba ɗaya ko zai hana to wajibi ne masu hukunci alƙalai da masu hukunci da masu matsayi su ji tsoron Allah su tsaye akan gaskiya kar wani abu ya roɗe ka, kar wani na saman ka zo ya sa ka kai abin da ba daidai ba, in ya sa ka tuwa, ya Allah yana samansa, kuma Allah yana kallon ka. Wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah ya tsinewa mai cin hanci da wanda ake, mai ba da cin hanci da wanda yake cin hancin, mai bayarwan Allah ya tsine mar. mai karɓan Allah ya tsine masa, tsinuwar Allah kuma shi ne ya nisantar da kai daga rahamar Ubangiji, ya nisantar da kai daga rahamar Ubangiji. Rawahu Ahmad wa gairuhu, sahihul jami, in an duba sahihul jami za da samu hadisin lambar hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da arba'in da hudu. Eh? Na'am, sai aka ce al-muhallil wal muhallilula, gaba ta uku. ta talatin da uku kenan almuhallilu wal muhallilula wanda yake halastawa da wanda ake halasta masa anan mutum ne ya saki matarsa saki uku yayi mata saki uku kun san jarrabawa tana shigowa ciki in akai saki uku sai jarrabawa ta shigo ciki sai ka ji nan duniya sai mutum ya ji nan duniya ba wanda yake so sai ita wannan matar ita ma sai ta ji nan duniya in ba shi ba sai rijiya. To in ba a ba a hankali ba sai kaga an shiga cikin wani yanayi, in yana da ‘yan kuɗaɗe a aljifinsa sai ya je ya haye wani, sai ya je ya samu wani ya ce masa to, da Allah zan ba da sadaki, ka je ka auri wance, amma kar komai ya gudana sai ka sake ta, sai mutane su ga cewa ta yi aure sai kuma ta sake dawo mu. to duk wanda ya yarda da wannan yarjejeniya aka bashi kuɗi zai je yayi ko kuma dai saboda tausayawa wancan kawai ya je yayi amma nufin sa dai dan ya halasta wancan matarsa to Allah ya tsine masa shi wanda yayin da wanda aka yi masa in haɗin baki aka yi amma in shi bai sani ba to ai kaga ba ba ba shi da wannan tsinuwar. Amma shi ne ya je zaga ya ce ga abin da nake so ka yi, sai yadda to Allah ya tsine musu duk gaba ɗaya. Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi, sahihul jami lambar hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da ɗaya. Saboda haka, wa inda ma yi tsallikun rajul zaujatahu talata ta tsalikatin, yayin da mutum ya saki matarsa saki uku, ba ana nufin saki uku a kalma ɗaya ba. Saki uku a kalma ɗaya wannan akwai maganganu na malama, a lokaci ɗaya kace ka mata saki uku, a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi saki uku ana dawo da shi daya haka lokacin mulkin sayyidina Abubakar shekara biyu da 'yan watanni uku in aka yi uku ana dawo da shi daya farkon wata shidan shugabancin sayyidina Umar shi ma in aka yi uku ana dawo da shi daya daga bisani sai mutane suka yawaita haka suka ganganta haka wani ma sai ya ce ya sake ta saki ɗari. sayyidina Umar ya ce to abin da yake ake bin sa a sannu sannu mutane suna gaggauta shi yanzu duk wanda ya uku to an mayar masa ukun kenan hatta tankiya zaujan gaira kuma manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun saboda haka daga wannan ne mazhabar malikiya sai ta dauki in akai saki uku a kalma daya ta zama daya to in ka kai kotun musulunci in dai kotun musulunci ne ta ƙarƙashin nan da ake bin mazhabar malikiya za su tabbatar maka uku ɗaya ne amma za ka samu wasu mazahib ɗin za su ce za a mai da shi ɗaya in uku ne to amma wannan an yi shi ɗaya ta dawo an kuma yin ɗaya biyu kenan ta dawo an kuma yin na uku daban-daban to wannan kaga an yi uku kenan babu zancen kuma dawowa sai ta auri wani to shine sai wani sai kuka yi haɗin baki da wani ya je ya aure ta to kai da wanda kuka yi haɗin bakin duk Allah ya tsine muku ba ku ba rahama kun yarda da haka ko kuma shi wani a karan kansa sai ya ce bari ya je ya maka ya halasta maka amma kai baka sani ba to shi din Allah ya tsine masa ko kuma ita da kanta ta ce bari ta yi auren kisan wuta niyyarta kenan ba wai aure sahihi ta ba adan ta dawo kan ‘ya'yanta ne, to Allah ya tsine mata, saboda Allah yana hukunci ne da niyya, a zahiri al'umma suna hukunci da zahiri, amma Ubangiji ta'ala yana hukunci da niyyar abin da ke cikin zuciyarka. Fatis bihu laraja atalaha ilaihi, sai ta waye gari tun da an yi mata saki uku, saki uku daban-daban, saki ɗaɗɗaya har uku daban-daban, to ba za ta dawo gare ka ba illa ba'ada tazwiji musliman akhar sai ta auri wani musulmi illa an ta tazawwaja musliman akhar sai bayan ta auri wani musulmi na daban wa yutalliquha talaqan shar'iyyan bi ikhtiyarihi ya sake ta saki na shari'a da zabin sa indaha tastati'ul audatu ila zawjatiha awwal to a wannan kan tana da iko ta dawo wa mijinta na farko bi aqadin jadidin da ƙulla aure sabo katakar wal muhallil huwa alladhi yatazawwaju imra'atan muhallil shine zai auri mace ka hadhihi hala kamar wannan halin da aka bayyana ziwajan shakaliyan litahallala lita nam litahilla li zawjiha sabiq don ta halasta ga mijinta da ya gabata, shi ya yi don wannan niyyar ne, to Allah ya tsine masa. Wallahu ta'ala alam, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah gafarta mana. Wasbahanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.